أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu iko da dama na dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sayyid bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara muna cikin abwabu sifati salat babu banda ke magana akan sifar sallah saboda haka yanzu za mu tashi sabon babi Allah ya muna muwafaka
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود wannan babi Imam Bukhari rahimahullahu ya akkada shi domin yayi bayanin sifar halin da mai sujada zai kasance in an yi sujada to wani hali ne ko in halaye suka tattara dangane da mai sujada wa in halaye ne suka tattara dangane da mai sujada ya ake so mai sujada ya kasance to daga ciki sai ce babu wannan babi na magana akan yubdi dabaihi wa yujafi bis sujudi mai sallah yana bayyanar da dabaihi watan damtsan shi ta ciki domin dab'u ko dabu'u ai mai fasarori da yawa an ce dab'u ko dab'u kama adubu ne damtse amma kuma ba nan zahirin shi ba ta ciki wannan fuskar ta ciki to shine dab'u dab'u aga damtse kenan amma ta ciki ba nan zahirin shi ba wasu suka ce dab'u abinda ad-dab'u wani nama ne daidai nan karkashin hamata wanda za ka ga ɗan yi kwafu-kwafu in mutum na da jiki za ka ga har in ya motsa yana rawa ƙarƙashin hamata yake ita hamata wannan kuloku wanda yake tsakanin haƙarƙari wanda ya haɗa wannan mahaɗar ta tsakanin haƙarƙari da hannu to wannan shi ake ce hamata to karkashe shi akwai wani nama na nan wanda yake ɗan kumburowa haka wasu ka ce shine babu wasu suka ce a'a babu watan damɗe ne amma ta fuska shi ta ciki ba fuska shi ta waje ba to halin sujada ana son mutum ya buɗa domin ya bayyanar da zaba'aihi in an fahimci wannan naman ne shine zabu ko zabu to ana nufin a buɗa yadda za a zai bayyana a halin sujada in kuma ta fuskar shi damtsan ne ta ciki shine zabu to shi din ma kowane fasarar dai aka yi to shi ake nufi a ciki yubdi zai bayyana da dab'aini waɗannan da mutsana shi ta ciki fus wa yujafi fi sujudi kuma da nisantawa a cikin sujada nisantawa nan zai bada maloli na farko dai ya bada ma'ana nisantawa tsakanin hannayen da haƙarƙari a buɗa kar a matsi wasu ka fahimci haka suka ce a yujafi ya nisanta tsakanin cinan shi da cikin shi wajen sujada kai zan cikin shi na guga cinan shi wajen sujada a ya dan buɗa ya zan ba guga tsakanin cinya da ciki kaga mujafati abin mujafati nisantawa ta ta jafa junubu ma'anil mazaji ai ta taba'ad shine ma'ana in kuma an fahimci can kamar azufa bayanin ne aka yi abin da ake nufi da yubdi ya bayyana da babaihi watan aga hamata shi can watan wannan naman a bayyana da shi to kaga in aka ce wa yujabi ya nisanta dan buɗa fi sujudi tsakanin hannun da haƙarƙar ko sun fahimci haka amma abin da suka fi tafiya nisan ta tsakanin ciki da cinya wajen sujada kada ya matse cikin shi da cinye shi a ya dan buɗa sannan kuma can wajen hannu ya dan buɗa har yadda za a rika ganin hamata shi aka ce babu aihi ko su ce sasannin shi sasannin shi babu kenan
حدثنا يحيى بن بكير قال نعم.
حدثني بكر بن مضاع عن جعفر علي بن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بؤيلة مم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم مم.
كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض الطيب مم.
وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه
kaga irin fasarorin da suke suka ce wadbabu al abubu kaga damsi kenan wasu suka ce a'a dabu'ur rajuli ko dabu'ur rajuli wa saduhu wa badanu tsakiyar wakila kuma duk wayannan malaman lugha ne kuma malamai ne na larabci waɗanda aka tuntube su meye a larabci ake ce madabu'u yace kuma suka ce wasadul azubi tsakiyar damsi tsakiyar damsi shi babu نعم.
kaji daga cikin fasarorin shi kenan sannan kuma wasu suka ce watan wasatul azubi min dakhili kaji ta fasar kenan ta fuskar damtsi amma ta fuskar shi ta ciki ta karkashi ta cikin hamata ba fuskar shi ta nan ba ta nan ce wasu kuma suka ce luhmatun tahta li'ibti kaji masu cewa wani, wani nama ne mai dan curi mai dan curewa karkashin hamata wanda in mutum na da dan jiki yana da jiki haka to za ka ga in ko motsa ya za ka ga wurin na rawa wurin ya dan yi rawa haka wannan nama to shine tsabu dan da yi fasarori da yawa a ciki saboda kusancin waɗannan gaban da juna kuma fasarorin duka za a ga suna da kusanci da juna na'am حدثنا أحمد بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه wannan hadisi ya ibn bukairin ya zantar da mu qala haddathani bakr ibn mudar bin da yace bakr ibn mudar ya zantar da ni an ja'farin ya karbo daga ja'far an ibn hurmusa ya karbo daga ibn hurmus an abdullah an abdullah ibn malik ibn buhaira an karbo daga abdullah ibn malik ibn buhaira in an tuna mun taɓa bayani akan tarjamar shi Abdullah ibn Malik ibn Buhaina aka ce wasu malam daga malaman tarajimu suka ɗauka ɗan Buhaina ta ne Abdullah ibn Buhaina wasu suka ce a jikan Buhaina ta ne Abdullah ibn Malik ibn Buhaina yake Abdullah ibn Malik ibn Buhaina yake to wasu haka suka ɗauke shi أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما شيء في شهر وجمع لمن تراجم شيوا جيكا إتبو حينا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجي سندي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا صلى إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينا صلى فرجع بين يديه ينا بودا وأكان هنا ينسى حتى يبدو يبدو يتكو يبدو يبدو الله.
Mhm. يبدو بقى يبدو سيدي فرج.
Hmm?
آه، سيدي فرج.
farraja sai nuna musu yi kwaya.
ko na ka kawai na kowa bai da shadda eh farraja Mhm. farraje yana ana ana ta'diye shi ne da da'ifi farraja bayna yadai sai ya buda bayna yadaihi tsakanin hannayensa guda biyu hatta abdu bayadu ibdaihi har farin ibdaihi hamatan annabi sallallahu alaihi wasallam watan su bayyana haffarin hamatarsa abinda yake nunawa hamata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba kamar ta sauran mutane bane babu kazanta babu datti tare da ita babu wari tare da ita wannan kuma kaga duka sifofi ne na hamata sauran mutane lallai ne a ga datti ko yaya ne sai an ga kwancin datti saboda wurin bai shan iska sannan kuma ya rinka wani bashi saboda bai shan iska to amma la annabi sallallahu alaihi wasallam fari tattattas yake yana kalli kamar narkakka azurfa ce aka zuba Ahmad ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana kamshi hamatarsa suna kamshi alaihi salatu wassalam domin Allah tabaraka ta'ala bambanta tsakanin wanda ba manzo Allah ba duk wanda ba manzo Allah ba to ba irin manzo Allah ba kaga zufansa kamshi yake wane turare um muslimin tana miss da zufan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana turare miss da zufan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan saboda haka sai ce hatta ya buduwa bayabu ibtayhi hakkan nan na ibtayhi hamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya buduwa ya bayyana saboda ya buda har hasken hamata manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana gani kaga alama ce ta budawa ita ce mudabakar wannan hadisi da tarjama hadisi ya ce babun yubdi babaihi yana buɗa babaihi watan damutsansa ko cikin hamatarsa ko sasanninsa duka to kaga cewa farraja bai na yadaihi kaga shine mudabakar watan hadisin da tarjama وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نهو ليث يتي ليث بن سعد يتي حدثني جعفر بن ربيعة نهو جعفر بن ربيعة يازن تدني نحوه إلين كتن كتن ونن حديثنا عبد الله بن مالك بن بهينة wannan kaga cewa qala laysa ai ta'liqi ne imam bukhari yayi ta'liqi wannan ta'liqi wasalahu muslimun min tariqihi bi lafzi كان إذا سجد فرج يديه عن عبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه yake cewa wannan wannan taliki imam muslim ya yi wasinsa ka san dama duka ta'liqatu na bukhari malamai sun bibiye su garau suke lafiya lau suke in ma dai imam bukhari ya waslin riwaya shi can baya yanzu sai ya ga babu buƙatar yin wasin yanzu sai ya wadatu ya yi ta'aliki ya bar wasin ko kuma nan gaba zai yi ta'alikin abinsa da haka sai ya yi wadatu ga barin talikin sai ya sai ya sai sai ya wadatu ga barin waslin sai ya yi ta'aliki din to haka ko kuma wani littafi mutabari ya yi wasli to nan muslim imam muslim shi ya wasin wannan riwaya amma da lafazin kana idza sajada فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه إذا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد yace zai zai buɗa tsakanin hannayensa ya nisantar tsakanin hamatarsa bai matsewa kenan har ina ganin akwai lokutan da nake ganin hasken hamatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to
babun yastaqbilu bi adrafi rijlaihi al-qiblata babun تقديره هذا باب abun kaddarawa shi haza babun wannan babi kenan kaji kenan khabari ne na mubtada abun kaddarawa taqdiruhu haza haza babun yastaqbilu alqiblata bi atraf rijlaihi mai salla yana fuskantar alqibla da watan karshen yatsunsa na kafa yatsun na kafa ana so su miƙe su yi saiti suna kallon alqibla haka haka kada ya buɗa haka ya tankwar ƙawunsa haka ya babban dare su kada ya haka kuma kai ya haka kaga in yi haka ba su kalli alƙibla ba an fahimta yadda ne da hannun nan ba haka za a yi ba kuma kai ya buɗa kaga ba sa sai shi da alƙibla a'a ya ajiye kafafunsa haka yatsun suna saiti da alƙibla to shine yastaqbilu alqiblata bi atraf rijlayhi
قاله أبو حميد الصاعدي عن النبي صلى الله قاله أبو حميد الصاعدي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wannan magana ta cewa ya taqbilu al-qiblat bi atraf rijlayhi yace Abu Humayd as-Sa'idi qalahu ya faɗe shi anin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga annabi sallallahu ta'ala sallam shi Abu Humayd as-Sa'idi sahabin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kaga imam bukhari ya ce qalahu abu humayd to ina isnadin shi ta kan malamin da ya ji daga gare shi har kan abu humayd kaga babu isnadin babu isnadin kaga yayi taliki kenan to wannan watan imam bukhari nan gaba kaɗan da wuce babi biyu zuwa uku zai kawo shi da isnadin shi kaga nan yanzu sai ya wadatu gabarin isnadin yayi waslin shi sai ya kawo shi mu'allaka shi qalahu abu humayd amma nan gaba a babin sunnatul julusi fi tashahhudi bai wuce babi uku zuwa hudu zai kawo shi da haka sai ya wadatu gabarin watan waslin nashi sai ya kawo shi watan mu'allaka abu humayd yace ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar cewa watan mai sallah miƙe ya yi saiti da yatsunsa su kalli alƙibla kada ya tankwaro kawunansa haka kaga ya buɗa kamar mai tarkoshi mai tafiya tarkoshi ko kuma ya bubbuɗa haka ya babban da rika wa wasu haka ba haka zai ba kaga yatsunsa su kalli alƙibla in yi haka
babun idan lam yutimma sujuda babun idza lam yutimma sujuda wannan babi kenan haza babun kenan idza lam yutimma sujuda idan bai cika watan sujjada ba akwai sallah ta cika akwai ta yayi sallah akan sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shine za a ji amsa hadisan babin su za su bada amsar wannan magana ta idza lam yutimma sujuda ai sharadi ne sharadi ne shi ko sharadi yana buƙatar jawabi to me amsa na izadin nan hadisan babin su ne za su tabbatar da amsar to حدثنا صلت لمحمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة راى رجلا لا يتم ركوعه انه باكد انه
رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت قال وأحسبه قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا محدي ويا يا نسبة سكو مهدي بن مهدي بن وا ميمون ميمون مهدي بن كويس في دين إليه عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت قال وأحسبه قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إمام البخاري حدثنا الصلت بن محمد صلت بن محمد يا غن تدمو قال حدثنا محدي محدي بن ميمون يا ذن تدم أن واصل يا كربو دغ واصل أن أبي وائل يا كربو دغ أبي وائل أن حذيفة شيكم يا كربو دغ حذيفة حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلا حقيقة شي حذيفة يا غوني مت لا يتم ركوعه ولا سجوده baya cika ruku'unsa haka na ma bai cika sujudarsa falamma qada salatahu lokacin da ya ƙara sallarsa qala lahu huzaifa sai huzaifa ya ce da shi ma sallaita ai baka yi sallah ai baka yi sallah ba qala yace wa hasibuhu qala yace kuma ina jin kamar ya ce rawi yana shan qala wa hasibuhu qala yace ina jin shi ina zaton shi kamar ya ce walau mutta mutta ala ghairi sunnati muhammadin sallallahu ta'ala sallam in ka mutu kana irin wannan sallah to ka mutu watan ala ghairi sunnati muhammadin ka san wancan da ya gabata ala ghairi millati ba akan sunnar annabi ba sallallahu alaihi sai aka fassara waccan millatu domin wannan aiki da ya bai hitar da shi musulunci don haka to tunda akwai riwaya da ta ce ala ghairi sunnati muhammadin to sunnati din nan shi za a fassara waccan millati millatu din ba za a fassara shi akan addini ba ta fassara shi akan sunna domin akwai lafazin sunna din da ya zo kamar wannan riwaya domin wannan aiki da ya fitar da shi musulunci kaga amma zahirin magana ya ce mutu ala ghairi millati muhammadin ka mutu ba akan addinin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da aka sai aka ce to tunda akwai riwaya da tace ghairi sunnati Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam to sai a fassara millatu din nan da sunnatu ake nufi in ka mutu akan haka ka mutu ba akan sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ma'ana ba haka manzo Allah yake sallah ba kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah kaga manzo Allah ya kayyade ga yadda za a yi sallah ga yadda za a yi sallah alaihi salatu wassalam na'am wannan in an lura Imam al-Bukhari ya ambaci wannan hadisi a can babun idza lam yutimma ruku'a idza lam yutimma ruku'a can ya kawo shi nan kuma ya kawo shi babun idza lam yutimma sujuda amma saboda gwanan cewa da kuma si'atul riwaya imamul bukhari hadisin shi dai ne amma hanyoyin sai suka sha bamban hanyoyin wancan isnadi watan rijalu na wancan isnadi daban rijalu na wannan isnadi daban kaga dai wannan حدثنا السلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن ابي وائل كو كاجي متون هدو شي كوما وانشان عن حفص بن عمر عن شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب kaji shi ma hudu amma duka waɗannan hudun babu ko ɗaya cikin wancan isnadin wa'incan rijalu na wancan isnadin dukansu ba ko ɗaya cikin wannan kaga ita ce si'atul riwaya yalwar riwaya imam bukhari yana da wannan hadisi ta hanyoyi ga ma wata hanya wadda rijalun su baki ɗaya guda hudu har a tuke sai an tuke da huzaifa waɗancan ma hudu sai an tuke da huzaifa amma babu ɗaya cikin waɗannan waɗannan ma babu ɗaya cikin waɗancan
babu sujudi ala sab'ati azumi babu sujudi ala sab'ati a'zumin wannan babu yana magana akan sujada akan gabuba gabuba bakwai gabobi guda bakwai a azumu sai ce kassa abin da yake nufi kassa gabobi domin shi watan kashi gabaci ko kuma ya zama ita gabobi din nan to kowace gaba ba a rasa kassa da yawa a ciki to an ambaci an yi amfani lafazin juz'i akan kullu eh aka ce ala sab'ati a'zumin ai ala sab'ati a'dha'in kenan ake ake nufi watan yin sujada akan gaboba guda bakwai gaboba guda bakwai su ne ake yin sujada akan su eh wanda wasu malamai ma sun fassara wa annal masajida lillahi wala tad'u ma Allah ahada annal masajida lillahi gaɓoɓan da ake ɗora su ƙasa wajen yin sujjada kowanne sai ya taɓa ƙasa to lillahi na Allah ne ba a ɗora su ga ƙasa don wani sai don Allah haka na fasara ke cewa da zan umurci wani ya yi wani sujjada to da mata na umurta ta yi wa mijinta sujjada saboda tsananin girman biyayya da Allah ya ɗora mata a kai za su suka ce masajid nan ba ma masallaci masajid waɗannan gaɓo ba amma fasara ce daga cikin fasarori na'am
حدثنا قبيصة قال نعم حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن داود عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أطراف ولا يكف شعرا ولا صوب الجبهة
ولا ثوبا ولا ثوبا
الجبهة الجبهة دبي واليدين والركبتين والرجلين حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أمر من دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين wannan hadisi qabisa ya zantar da mu qabisa ibn uqba ibn amir al-kufi qala hadathana sufyan yace sufyan al-thawri ya zantar da mu an amr ibn dinar ya karbo daga amr ibn dinarin an dawus ya karbo daga dawus ibn kaisan an ibn abbas radiyallahu anhuma ya karbo shi kuma daga abdullah ibn abbas daga abdullah ibn abbas ya dalla tabbata gare su dan da uban abinda abdullah ibn abbas yake cewa umiran nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama an yasjuda ala sab'ati a'dha'i an umurci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya sujada akan gabuba guda bakwai cewa an umurci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abinda ake fahimta Allah tabaraka wa ta'ala shi umurci annabi dan ba bai ba annabi umurni yaje annabi ba da umurni amma in aka ji an ce an ba annabi umurni an umurci annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana amarahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine ake ji yace an umurci annabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati aba'i yayi sujada akan gabobi guda bakwai wala yakuffa sha'ran kada ya kame gashi shi ma gashi in zai zubo lokacin sujada to an umarce shi kada ya kame shi shi ma a bar shi ya sujada wala sauban shi ma tufafi in zai zubo kamar hannu riga zai zubo lokacin da za a sujada kada a kame shi a bar shi shi ma ya sujada ga Allah din to kamar ana tambayar an ce sab'ati a'za'in to su waɗanne ne sab'ati a'za'in gaban nan guda bakwai waɗanne ne to sai aka ce alijab hadis kaga nan jumla ce mu'tarifa tsakanin wala yakuf tsakanin ala sab'ati a'dha'in ko to sai aka kawo jumla mu'tarifa sai aka ce wala yakuf sha'aran wala thawban maimakon an yasjuda ala sab'ati a'dha'in aljabhati wal yadaini wal rukbataini wal rijlaini sannan sai ce wala yakuf sha'aran wala thawba to sai aka kawo itirali ta gitta ta dade tsakanin jimlar da adda liƙe da ya kuwata sai wata jimla mutar da ta shiga tsakani shine wala kuffa sharan kada ya kame gashi wala sauƙin ko kuma tufafi to sab'atu azayin din nan ga bayanin su bayanin su sai ce aljabhat kaga da haka ma ya kawo shi da jarra ya jarrance shi saboda mi saboda adufu bayanin ne na sab'ati ala sab'ati sab'ati ba majrurin bane bi ala sab'ati ko kuma ka ce a aba'in a aba'in sab'ati aba'in duk wanda ka ce a abu bayani ne ko ba da ligari shi yayi in ka ce ala sab'atin to ali shabhat kaga ya ya isbai ya bi sab'ati ko kuma a aba'in ya bi a aba'in to kaga an ce aba'in shi kuma an jarrance shi ne da bi da idafa da idafa sab'atu a'za'in kaga idafati to an jarrace shi ko kuma idan an yi mai adafi ne akan an mai itba'i ne akan shi sab'at gaɓuɓan nan guda bakwai su ne goshi wani ya daini da hannaye guda biyu tafuka guda biyu kenan gaɓuɓɓan yana zana gaɓuɓɓan da Abdullahi bin Abbas na zana gaɓuɓɓan da aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada akan su kaga na farko dai ce goshi goshi sannan na biyu ya daini tafuka da aka ce ya daini ba ce tafuka ba zai ɗauka hannun to kuma akwai doka da ta hana a shimfiɗa su za mu zo fasalin shimfiɗa zara'i to kaga in ba a ƙayyade ba an fassara yadu a nan kaffu ake nufi domin shi yadu yakan zo yadu nan yakan zo yadu a nan yakan zo yadu hannun duk yadu ne to don haka kowanne hukuncinsa zai sarraha shi ko kuma ya mayyaze shi saboda haka sai ce aljabhati goshi wal yadaini da tafuka guda biyu war rukbataini da guwawu guda biyu kaji su ma dora su ake kasa wajen sujada war rijlaini da kuma atrafur rijlaini ko atrafur qadamaini watan yatsu na kafa sai a sai a kafe watan cikan nan cikan nan wajen sujada eh cikan nan yatsu su za ka fi wajen sujada to kaga bakwai kenan goshi daya tafuka biyu uku guwawu biyu biyar kenan sannan atrafur rijlaini bakwai kenan to waɗannan su ne sab'ati a adha'in waɗanda aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada akan su to
حدثنا مسلم بن ابراهيم قال مم.
حدثنا شعبة مم.
عن أمر عن آوس عن ابن عباس رضي الله عنهما مم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مم.
أمرنا أن نسجد على سبعة عظم مم.
ولا نكف صوما ولا شعرا مم. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال: امرنا ان نسجد على سبعه اعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. وان حديث مسلم بن ابراهيم يا غنت الدمونجي امام البخاري. قال حدثنا شعبه يجي شعبه بن الحجاج يا غنت الدمو an amrin ya karbo daga amr ibn dinar an tawus ya karbo daga tawus ibn kaisan an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya karbo daga abdullah ibn abbas yadda Allah tabbata gare su an annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qal shi kuma abdullah ibn abbas ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qal ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya ce umirna an nasjuda ala sab'ati a'zumi kaga waccan riwaya umiran nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da lafazinsa yake cewa umirna an umurce mu ma'ana ubangi tabaraka wa ta'ala ba manzo Allah umurni an nasjuda ala sab'ati azumin wa mu yi sujada a bisa gabubba guda bakwai wala na kuffa sauban wala shara wala na kuffa kada mu kame sauban tufafi nan kuma kaga sauban din ya fara kaga can sha'aran wala sauba banda ya gabata wanga kuma sauban wala sha'ara kada mu kame sauban tufafi wanda zai zubo lokacin da za a yi sujada wala sha'aran ko gashi wanda zai zubo lokacin da za a yi sujada to kar mu kame shi mana shi yin sujada to حدثنا آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الحلمي حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يهن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض
حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الحطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جبهته على الأرض wannan hadisi Adam ibn Abi Iyas ya zantar da mu qala yace haddathana Isra'ilu yace Isra'ilu ya zantar da mu Isra'ilu ibn Yunus kenan eh an Abi Ishaq ya karbu daga Abi Ishaq an Abdullah ibn Yazid al-Hadmi ya karbu daga Abdullah ibn Yazid ko ya ji daga Abdullah ibn Yazid qala yace haddathana al-Bara ibn Azib yace Bara ibn Azib ya zantar da mu sahabin nan wanda an sha bayani akan bara ibn azibin wanda an riwayanci sifofin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da gare shi da sadaukanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da sauran dai hadisai dai da yawa wa huwa ghairu kadhubin yace ba ko makaryaci bane ba ko makaryaci bane wannan cewa kadhub kaga ga- ga larabci a wajen malaman nahu watan siga ce ta mubalaga to amma anan ba a ɗauka shi a sigar mubalagar domin korewa ce sai a kore ga baki ɗaya ɗungurungu ba a cewa wa huwa gairu kazubin ba mai yawan ƙarya ba ne an gane kazub a larabci mai yawan ƙarya to ya ka fassara shi ba mai yawan ƙarya ba ne kaga ihtimali zai ce wataƙila yakan ɗan yi jefi jefi ya ka dai bai yi da yawa a to ba haka ake nufi ba wa huwa gairu kazubin ba ma mai ƙarfi ba ne wa ma ana bizallamin lil'abid kaga zallam mai yawan zalunci ai ba fasara a ce Allah tabaraka wa ta'ala ba mai yawan zalunci bane kenan za a iya cewa zai iya yi jehi jehi a sai ka ɗauko wa mallahu yuridu zulman lil ibad Allah ka cokam baya nufin zalunci kwata kwata kaga wannan siga ta mubalaga ba ta yi aiki ba nan ba ta yi aiki ba nan to haka shi yake nufi ya tantance shi ya buga mai sitam din su na sahabbai dukkan sahabbai adilai ne yace wa ghairu kadhubin ba kuma kareci bane kowa san ba makarci bane a kwarai da gaske waɗanda Allah ya shaida ya shaide su cewa na kwarai ne mutanen kirki ne a to lallai wa huwa ghairu kadhubin shine ma'ana abin da yake nufi to abin da yake cewa qala bara ibn azib yace kunna nusalli khalfan nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mun zamo muna sallah baya annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza qala sami Allahu liman hamidahu idan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace sami Allahu liman hamidahu kaga ya dauko ko kenan ku lam yahni ahadun minna zahrahu hatta yada an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama jabhatahu ala al-ardi yace babu wanda zai tankwara bayan shi daga cikinmu ya ce zai ta yi sujjada balle riga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su yi daidai ko su yi daidai yin sujjada su yi daidai to balle ba ce ya riga annabi sallallahu alaihi wasallam bai yiwa yace ko tankwara muna nan tsaikam dan ce sami Allahu liman hamidahu hukumin ce rabbana lakal hamdu kenan kaga miƙe to ba mu tankwarawa haka mu ce za mu je mu yi sujada hatta ya za'a nabiyyu sallallahu ta'ala sallam jabhatahu alal ard sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora goshinsa akan kasa mun tabbata sujada annabi ta tabbata to sannan sai mu ce Allahu akbar mu ma mu je mu musulmiya mu tankwara zuwa garin sujada ta ji kaga kenan inna ma bi ilal imamu li yutamma bi to kaga shi ya kide hadisi inna ma ju ilal imamu li yutamma bi yanzu liman ma ne ke koyi da shi shi eh maimakon shi zai koyi da liman yanzu liman ke koyi da shi sai ya sai ya jira liman haba ai wannan uba takin yaya yayi yawa ai ko menene haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi fa liman an aje shi ne don ya zamo santa ta koyi duk aikin da za ka yi sai yayi kai ba ka kabbara har ma ka daga ka daga hannu ka ce Allahu akbar sai yayi sannan kuma ba ka daga hannu kai kabbara kai ruku'u sai yayi ba ka ba ka dauka kowa da sami Allahu liman hamidahu waton sai ya ce Allah liman hamidu sannan ka dauka ko da rabbana walakal hamd duk kowane aiki sai yayi kai don haka aka aje shi in ba da haka wata ce kowa ya tashi kowa ya tashi ko kuma a sahu ayi sahu a jera kawai ayi gaba ɗaya ana dauka gaba ɗaya ana ajiwa gaba ɗaya to duk ba a ce ai haka ba to saboda haka duk waɗanda suke irin wannan sallah su fasani waccan magana ta fa'in mutta mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko mutta ala ghairi fitrati allati faqara Allah alaiha Muhammadan sallallahu ta'ala wasallam akwai wannan riwaya babu sujudi alal anfi babu sujudi alal anfi wannan babu kenan na sujada akan hanci mun ji dazu an yi bayanin kage kamar riska wace bayanin abubuwan da aka ce a yi sujada a kansu goshi tafuka guwawu a tsarafin kadamai ba su ne guda bakwai ba to yanzu shi goshi goshi yana da wani joni wanda tare saboda tare suke sai ba a ma ware ba to gudun kada mutum ya ɗauka goshin ne kadai sai aka ƙara fitowa da abin shine hanci in mutum zai sujada ya tabbatar da hancin shi da goshin shi ya taba ƙasa ya taba ƙasa kuma ya samu tamakkuni ba dan liƙawa ba haka ya dan liƙa goshin shi ga ƙasa kamar wanda yake yake liƙawa ga garwashi a'a sai ya yi tamakkuni goshin ya zauna sosai ga ƙasa sannan kuma hancin shi sosai ya taba ƙasa to shine ya samu sujada sosai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sujada to wannan babin abin da zai magana akai kenan to حدثنا معل بن اسد قال مم.
حدثنا وهيب عن مم.
عبد الله بن داوود مم.
عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم مم.
امرت ان اسجد على سبعه اعظم مم.
على الجبهه مم.
وأشار بيده على عبده مم.
واليدين والركبتين مم.
وأطراف القدمين مم.
ولا نكبت الثياب والشعر حدثنا معل بن عسل قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر wannan hadisi imam al-bukhari shi haddathana mu'allab ibn asad mu'allab ibn asad ya zantar da mu qala haddathana wahayb yace wahayb ya zantar da mu an abdullah ibn tawus ya karbo daga abdullah ibn tawus ibn kaysan an abihi shi kuma ya karbo daga baban shi shine tawus ibn kaysan din an ibn abbas shi kuma tawus ya ji daga abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala abinda abdullah ibn abbas yace قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga wannan ita kuma riwaya tana da bambanci da waccan kaga dai duk abin da ke nuna yalwar riwaya a Imam al-Bukhari yana riwayato hadisi daya amma kaga hanyoyi daban-daban rijalu na isnadin daban-daban kuma da lafuzza daban-daban da ƙari da kuma da kuma yalwa a, akan wata riwaya Na'am. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asjuda an umurce ni in yi sujada ala sab'ati azumi. A bisa gabubba uku. Kaga can nan umirtu. Can da lafazin umirna. Umirna an nasjuda ala sab'ati azumi. Sannan wala na kuffa sauban wala sha'ra. Kaga ta biyu kenan. Sannan wannan ta uku kuma umirtu ita kuma. An asjuda ala sab'ati azumin alal jabhati gaɓuɓɓa bakwai ɗin nan ita aljibati an umarce ni in yi sujada a bisa goshi wa ashara bi yadihi ala anfihi sai yayi nuni da hannunsa ala anfihi a bisa hancinsa da yace alal jabhati a bisa goshi sai ya nuni har da hanci ma'ana hada take lokacin da za a yi sujada da goshi har da hanci sai ya ishara tun daga goshi har hanci shi ma sai ya- sai- sai- sai ya taɓa ƙasa kaga kenan kamar an ɗauki abu ɗaya ne ɗorawa ga goshi ɗaura goshin a ƙasa ɗora hancin a ƙasa ne za ka sai ya haɗe shi ba a share biye da al'amfi sai ya nuni tun daga goshin al'amfi har ya zo hancinsa ka kenan haɗe suke don haka har yanzu lissafi bai canza ba don ka aje an ce to ai an ce ala anfihi yanzu kamata ya koma ala samaniyati azumin a jabhatu da anfu magana ɗaya ce magana ɗaya ce To. wali ya daini da hannaye guda biyu su ne tafuka guda biyu wa rukbate da guwawu biyu wa atrafil kadamai da kuma gefen nan na kadami guda biyu wala na kafi tasiyaba ba za mu kame asiyaba tufafi wa sha'ara kuma ba za mu kame gashi ba eh mu hana shi yin sujada eh ba za mu hana waɗannan yin sujada ba gashi in ya zubo a bashi ya zubo ko in zai zubo a bashi ya zubo shi ma sujada ga Allah tabaraka wataala hannun riga ko wani abu shi ma in zai in zai zubo a bashi ya zubo kada a hana shi watan yin sujada ga Allah tabaraka wataala so so alhamdulillah mun tsaya nan.